من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد
فأيقن أنه خير البرايا وأن الله قد أعلى أولاه فأيقن أو أنم مقين ني annabi sai ya gangance annahu cewa khairul baraya ulayaka hum khairul bariya to yi ne khairul baraya a duk yan alan da Allah ya halatta babu mai daraja irin manzon Allah kuma duk wanda gan yana numfasawa wallahi albarkacin manzon Allah yake ci wa anna Allah sana ubangiji kada ala ulahi ya daukaka darajar annabi duk abin da aka ce Allah ne yayi to an gama shi yasa duk abin da kake nema a duniya Allah ya ma ba mutane su ma ba idan kana cewa Allah ya ba wani arziki ya maka ƙarshen da in ya baka ba zai maka ba kurin kai da ya kace Allah ya maka in kace Allah kai min ya kaddara makiyinka ne zai zama sanadi kuma sai a maka amma idan ka jingina da mutum kana ga masoyinka ne in ya samu kaza zan samu to ƙaryanta sai ya samu sai ya mutu kuma wani wanda ba yi bane kuma sai zai gaji abin shi yasa duk abin da kake nema ka nema gurin Allah saboda wa annal fadla bi yadillahi yuti man yasha in dai kace Allah ya maka ka dogara da shi wallahi ka huta hausa suka ce dogaro da Allah jari to yi annabi duk ɗaukakan nasa Allah ne masa idan Allah ya ɗaukaka ka sai kallo amma ɗan adam duk abin da zai yi ba yi da iko da kansa eh ajizi da ake cewa ɗan adam ajizi ne in dai ɗaukaka ne na mutum zai rushe eh in dai ɗaukaka ne na mutum rushewa zai yi ba ka ga idan mutane sun taru didi didi sun zaɓi wani mutum ba da daɗewa ba kuma sai ka ji an ce an sauke shi ai kowace matsayi ruhewa take matsayin da baya ruhewa guda ɗaya ne in kaga ya ruhe son zuciya ka sa ciki sau da yawa za ka ga an ce wane mai kuɗi ne to ruhewa zai yi in tafiya ta tafiya in tafiya ta tafiya ko ya bar kuɗin ko kuɗin ya bar shi idan an ce wane mai sarauta ne ko na gargajiya ne akwai tararraɗi akwai barazana idan ka daɗe ‘ya'yanka sun dinga nema maka guba don ka mutu su masu hau ka zama bakin ciki eh baba ya daɗe a duniya haka haka haka ya daɗe haka a shekara tamanin ga mun fara tsufa mu ba mu yi mulkin ba ya daɗe to ba abin da ake nufi zuwa ake a kashe ka idan kuma kai gajeren kwana bukata ta biya ko ka yi gajeren kwana ka bar mulkin kai dogon kwana ‘ya'yanka su zama su ne maƙiyanka haka mai arziki idan Allah ya baka kazamin arziki in kana so a so ka sai ka rabu da arzikin eh arzikin dole sai ka rabu da shi dole arzikin nan ka kira wadanka wani zo wannan arzikin da Allah ya bani ga miliyan goma ga miliyan biyar in baka da shi za su taimaka ma to za su so ka amma idan ka rike kuma kokarin kai ka za su yi ko su haɗa kai da barayi matsayin da baya ruyewa ɗaya ne tal shine mutum ya gaji manzan Allah al'ulama'u warisatul lambiya la yurizuna dinara wala dirama idan ka zama malami mai tsoron Allah wayannan matsayin guda uku da muka faɗa kana ƙara girma kana darajanka yana raguwa idan sarki yayi hekaru da yawa ba a son sa saboda ba daraja yi in kun je da tsohon sarki guri ba burgewa kun ji ko mai kuɗi idan ya daɗe ya daɗe ba burgewa an ce mai kuɗi ne sai a ce a wannan kuɗin dama yaran ne dama yaran ne ba tsoho da yi da wani kuɗi an je gun taro ma ba daraja to abin da zai tsufa ya ƙara kyau sai malami eh a malami ba a son yaro ana son dattijan malami idan malami ka tsufa ka kai shekara ɗari ‘ya'yanka suna son ka kana ji ko sannan kuma jama'a suna son ka eh a gari a wannan gari ne za a samu tsohon malami a ce gari kaza akwai tsohon malami ka fi daraja me yasa tsohon ya zama daraja saboda ya gaji kujeran
sallallahu alaihi wasallam
kujeran manzon Allah to ka ji dalilin da yasa in aka ji tsoron Allah yasa Qur'ani ya ce inna ma yagasha Allahu min ibadihi ulama duk wannan matsayin kuma akwai barazana banda malamta idan kana almajiri aka ce da kai alaramma aka ce da kai malam wannan matsayin daban yake da wayancan matsayin ka mutu ma tafiya zai yi gaba idan ka rayu ma gaba za ka yi in ma ka mutu gaba zai yi ko ba komai ku duba shehu gibrima zulum arif eh daga nan har tayin kiyama albarkacinsa za mu ci eh bayan ya bar duniya haka na da ɗansa eh mallam bayan ya bar duniya haka ɗansa ɗansa shehu khalilu fatiha wannan ana halifancin daga nan har tayin kiyama an kaje gidan gaba yake saboda malami ne baya nan kuma yanzu fa ba su ba albarkacin su shehu yake ci ba albarkacin shehu ake ci wannan bai sheku aya ba to yi ya za darajar malamta banda malamta ka bar duniya kuma kai ake cin albarka kai fa baka nan amma albarkacin ka ake ci to ba za a daina wannan ba har tayin kiyama in malam ya bar duniya kaga baka ga haka wato a zamanin sai hada da son zuciya in ya hada da son zuciya shikenan in ya bari sai ka ga gurin ya zama kufai amma idan malami ne na Allah ya daina sa son zuciya ka daina cewa wane ya gaje ni wane ba ruwanka ba dai Allah ne ya ajiye ka ba bar Allah ya aikin sa ya ubangiji Allah mu roƙe ka mu dai in dai mun bi ka dan Allah wanda muke so su gaje mu sai ka ce in zai zama alkhairi ga al'umma da rayuwa da addini to Allah ka sa wanda muke so su gaje mu idan ba zai zama alkhairi ba Allah kawo wanda ya fi kyau ka dasa a gurbin ba ma so da gurbin ya mutu ka gaya Allah haka ka kyale hi ya san abin da ya fi kyau hi yayi ka hi yayi iyayenka hi yayi jiya hi yayi yau kuma hi zai yi gobe to ya za annabi ɗaukakansa daga Allah ne hi ɗaukaka aka ce daga Allah ya ƙare sunan wannan ɗaukakan kankat kankat ya ƙare kenan sun mayin takala sannan wannan annabi namu Allah ya ciratar da shi eh mahuzan akiyai bil karamati da karama wasu ya dace da shugabanci daga nan Allah ya kai annabi ila hijabu sa'ada zuwa ga hijabi na arziki shine wanda Qur'ani yake ce wa amma wa amal ladina sa'idu fa fil jannati kalidina fiha ma damat samawati wal ardi to in ka kusan zuwa Yusufa kenan wannan magangaren ka zo to anan Allah yake ambatan sa'idu to Allah ya cire manzon Allah ya kai hijabin sa'ada fa kama bi anan annabi a kama ba tsaya bane sai ka ce anan annabi ya zauna eh alafin ya zauna samaniyata alafin shekara dubu takwas wa kana bi zikruhu kaga zikirin da annabi yake wa Allah muddatun nuzuli a muddar zaman nan nasa duka yana subhana man huwa da'imun la yazulu abinda annabi yake faɗa subhana man huwa da'imun la yazulu e fasarar sarkin da yake dawwamamme ba zai gushe ba wa hunaka anan ne ta haƙaƙa aka tabbatarwa da annabi bi anna sa'adata minhu arziki daga yi ne in dai arziki yake nema daga shi ne ba daga wani ba in dai kana nema arziki daga yi ne sarauta ake nema sai an gama da nari idan kuma fita daga arziki yake nema alama salli salatan kamilatan alama salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad salatan tunajina biha min jamil ahwal wal afat kaga daga shi ne idan kuma ana neman a rabu da talauci daga shi ne idan neman lada ake alama sallala sayyidina muhammadin al-fatih lima ugulik wal katib lima sabab nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يمقدار العظيم yanzu za ka samu lada mai nauyi wanda in ya rinjayar ba abin da zai rinjayar da shi idan kuma kana so ne amma wani budi to kama jawharatul kamal yanzu nan in kai kafa bakwai maza a kwanta sai ka ga annabi kuma idan kana son ziyaran annabi baka je ba to in kai alwala kai na fula raka bai jawhara gaba bakwai za ka yi na'am kaman ka ziyarci shugaban namu sallallahu Eh, alaihi idan kai da kyakkyawan niyya a daren sai Allah ya nuna maka shi wa sallam sai Allah ya nuna mana Hmm, haka lamarin yake a zaɗin arziki daga yi ne wa ilaihi kuma ya zuwa gare yi arziki zai koma daga yi arziki yake yi arzikin kansa daga annabi ya fito kaga rana ya fito ko ya fadi to haka arziki yake arziki da ya dullo gurin annabi ya dullo kuma da ya dullo ya sama ya sama sai haka sai haka kuma gun sai ya koma ba inda za ka samu arziki sai ka je gurin ya fito hausa suka ce ya lego ya koma shi arzikin da ya lego ya ga ba gurin tafiya sai bul ya ne ya yi sa'a shi arzikin ya yi sa'a da bai lini ma ya yi sa'a nan ya fito nan ya koma saboda haka da abin da ake nema abin za ake nema ba ka ga jibril ya ce ya rasulullahi kana so a mai da ma dutsen uhudu ka dinga gabta kana bugata ya ce a'a a bar ni da yadda Allah ya so iran da na kohi na gode masa ran da na ji yunwa kuma na roƙi Allah haka annabi yayi to saboda haka ku daina neman arziki a gurin wani duk mutumin da yake gonan nan har yake neman arziki a wani guri ai ba hankali ba hankali wanda yake gidan manzon Allah baka ji abin da Shehu Tijani ya faɗa a Shehu Tijani radiyallahu anhu Abul Abbas yace dan dariƙa na kar ya ziyarci dan wani dariƙan da ziyaran neman madadi Haka yau Tijjani ya faɗa ya ce me kuke nema a gidan nan kuka rasa in arziki ne ya ce a gidan manzon Allah muke idan mulki kuke nema ya ce a gidan manzon Allah muke idan kuna neman wadata ya ce a gidan manzon Allah muke a gidan nan ku fita ku je wani gida bara Shehu Tijjani yana kihin wannan saboda koyi da shugaba ai gidan a wadace muke ai duk dariƙun ahalin layi babu irin dariƙar mu dariƙa ce mai sauƙin kai mai wadata mai nutsuwa mai haɗa kan mutane duk abin da kake bukata yi ne a dariƙar Shehu Tijjani astaghfirullah layi ne ɗari salatul fati ɗari sannan ka dinga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
sallallahu alaihi wa sallam
kai ka taba ganin irin wannan dariƙan Eh? babu dariƙa ce daga salatin annabi tsagoro sai a saka in wazifa sa bai ba azafur lalalim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum azafur lalalim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum to me kake nema sai salatul fati bayan ka gama sai ka dinga la ilaha illallah la ilaha illallah wannan wannan dariƙar ka taba ganin ilinsa ka ba kurin jawhara za ka yi kafa goma sha biyu ya wadatar jawhara din fa da kaga kafa goma sha biyu da za ka riƙe dabba ka je kasuwa in ka manta kana karanta jawhara Allah idan an dafa ba zai dafu ba saboda tabbacin Allah ya da wuta ba zai ci naman ka ba da za a dafa kana jan jaw- dabba haka kana jan jawhara ka gama ka kai kasuwa siyar mahaucin ya dafa naman ɗanye zai siyar e wuta yo wannan jawharan ya sa hijabi tsakanin naman da wuta to saboda haka jawhara sha biyu shine dariƙar tamu fa lazumin mu na safe astaghfirullahi dari salatul fati dari sai mu koma muna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah al'amarin azimin ne lamari ya girmama mu yi wa Allah godiya to Alhamdulillah.
wannan da gani shehu tijani ya ce duk Allah dan dariƙa na kar ya je wani guri ya je ya mana terere me kuka rasa a gidan nan ke za amma wani dariƙan za ka bari ka fada tijaniya amma tijaniya ba yarda ka je wani dariƙan ba to sai da na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam muna gidan manzon Allah almajirai ku dinga ramewa anya ai akwai magana kurin matsalar zuciyar nan dai za ku dan wanke ita ce kurin matsala banda wannan kaga mutum a bushe a ɗarikan tijani muna wannan gonan da kai ko fuska ka bata kyalli ai akwai magana akwai magana da sauran rina yawwa to rinan nan ku kakkaɗe ita ce ƙeƙehewar tsatsar zuciyarka da ka karkade ba komai wani mutum wanda yana gonan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hausa suka ce daga gani kura za ta ci akuya insha Allah Iyi mana abin da ya na gaya muku haka daga mutum ya zo ya kalla ya san ba talauci Allah daga gani ka zan kura ko ba haka bane Iyi mana amewa Allah godiya to dai muna tsakiyar gonan mu tun muna inuwa yanzu gindinmu har ya fara naso na danye danye muna inuwa ma har lema muke ji da sanyi a wannan gonan ba abin da muka rasa gidan manzon Allah ba ka ji malaman hadisi suna cewa duk wanda ya zo annabi sai ya bashi ko ba haka aka ce ba in dai ka zo gidan annabi ba za ka ka fita yamce ba duk wanda suka zo inji sayyidina ali da ɗansa hasan yana masa tambaya cikin ashafa na alƙari ya ce wallahi wanda ya shigo baya komawa ruwadan duk wanda ya gangaro sai an bayi mai neman ilimi sai ya samu mai neman kuɗi sai ya samu mai neman abinci sai ya za amma yi mai ruwa ya cewa wanda ya zo duk wanda ya zo sai an masa mai sai an bayi to mu ba zuwa muka yi ba muna gidan shi kuma dan gida ba dan gida ba ba ba mu muna gidan rasulullah sallallahu in dai za ka zo a baka to mu a gidan muke wanda yake gidan ya rasa wane mutum duk lokacin da muke zaune muna tare da shi wa lamu ba annabikum rasulullahi ko rantsuwa kai da qur'ani kace annabi yana nan wallahi ba za ka faɗi ba wa da mu shehu shehu ibrahim kaula eh dan gidan sayyidina abdullahi yace wallahi ya rantsa yace muna tare da annabi yace billahi ladhi muna tare da hiya kula kace shehu me dalili yace a ga qur'ani wa lamu annabikum rasulullahi sallam لو يديكم في كثير من الأمر لعنة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والوسوق والنسيان أولئك هم الراشدون توقف كدن فللا من الله يكون سني
rasulullah sallallahu alaihi wasallam falalan min Allah wa rahmatun kuma eh to haka lamarin yake kullum muna tare da shi to saboda haka in Allah ya yarda ku matsa mu ga mun fita daga cikin kunci saboda muna tare da wannan annabi namu sallallahu alaihi to shi ne malam yake ba mu labari eh arzikin daga hiya dullo wa ilai zuwa gare ya koma wa annal khaira la yajri illa ala yadai shi alkhairi fa baya gudana wallahi sai a gaban manzon Allah in dai alkhairi ne kowane iri to ina gaya ma baya gudu sai a gaban manzon Allah yanda ka san kogi yana gudu haka alkhairi yake gudu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam war war war war adiyaro her ku kan ga yan dangaramji en garam wani ingi kala kiriyan zurwuro zurwuro ho zuna adiyaro ingi hu kan ga yan her adiyaro her dangaramji ina fata kun fahimta alkhairi yana gudu a gaban sa shi alkhairin kansa yana bi ta gaban annabi ko annabi ya ba wani kyautansa alkhairi yana neman hidima a gaban
rasulullah sallallahu alaihi biyan dina shi ne ci tabbatina inda annabi ya ce baka alkhairi ya tabbata baka ga yana zaune da sahabbansa da alkhairin yana gudu ya ce ina abubakar ya ce na baka aljanna umar na baka aljanna usman na baka aljanna ali na baka aljanna aba ubaida amiru bin jarra annabi ya ce na baka aljanna sa'id bin abi wakasi annabi ya ce na baka aljanna sa'idu sa'ad zaid annabi ya ce na baka aljanna abdurrahman dan auhi annabi ya bashi aljanna to amma tambaya ne ka taba jin mai kyautan aljanna ban da yi to alkhairin ne yana gudana a gaban manzon Allah alkhairin kansa yana neman albarkan mai albarka sawayan ka aljihu ka daina dauka Allah ba da lada eh Allah ya saka da alkhairi alkhairin gudana yake a gaban shugaba to saboda haka mu dinga kula alfarman wannan annabi namu sai ka ja mana na'am وأيقن أنه للخير باب وأن الخير ما بذلت يداه waye kana an tabbatar annahu cewa shi shugaban namu sallallahu alaihi wasallam lilkairi babu hi annabi hi ne kofan arziki annabi hi ne kofan rahama nawa matsala malamin annabi hi ne kofan albarka annabi hi ne kofan rayuwa annabi hi ne kofan ni'ima annabi hi ne kofan jin daɗi annabi hi ne kofar jin kai gaba ɗaya manzon Allah ne wa annahu wa aikana annahu lil khairi babu in kana neman alkhairi to ka biyo ta kofa kar ka zama barawo watul buyuta min abwabiha mai neman ilimi ya zo gonar manzon Allah ya biyo ta annabi mai neman qur'ani ya biyo ta manzon Allah mai neman kuɗi ya biyo ta gonar manzon Allah mai neman ni'ima ya zo mai neman waraka ya zo mu muna gonar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ka je nema a wani guri baka samu ba ka zargi kanka in kana nema ka zo gurin da ake nema da gurin da yake da abu ake kyautan abu inda babu ina za ka samu abu sai da gurin da abu yake ake ba da abu ai ba zai yi ba kai da baka zo gurin manzon Allah ba kana ta yawace yawace ina za ka samu ko karatu ne mutum ka gani na wuta ne in dai kaga baya girmama annaba karatun huta zai kai shi duk karatun ka yahudu ya fi ka karatu ya fi ka diddigin karatu eh dan wuta ne in dai ba girmama manzon Allah ina fata an fahimta sannan duk ilimin ka in ba girmama manzon Allah wallahi ilimin da hi za a ma raga ma ka higa wuta saboda ilimin ya zama ba sinadari ba chemical zuwa gurin annabi da girmama ya wuza suka ce sinadari abin gama karfe chemical din babu yi abin ya zama wofi kudi in ba san manzon Allah kudin na banza ne saboda haka dai alkhairi a gurin ake nema a zo gurin da abu yake a bada abu idan aka je inda ba abu ina za a samu mutumin da ya zo garin nan Allah ya daina neman kifi an yaje bakin kogi zai samu amma mutum ya bar nan ya je inda ba kogi zai samu amma zai wahala kai mun ka zo gurin manzon Allah ina gaya ma in dai gurin annabi ka zo duk abin da ake nema sai an samu me kuka nema yanzu kuka rasa Allah ya ba mu lafiya akwai arzikin da ya kai lafiya abin da miliyan ne da kai in ba lafiya baka san ma da kudin ba akwai arzikin da ya kai zama lafiya Allah ya ba mu shi akwai arzikin da ya kai da garinmu na arewa da na kudu sallanmu na magariba daidai isha daidai asuba daidai azahar daidai la'asar daidai sallah lokaci ɗaya wancan daban wannan babu tsakaninmu minti goma biyar hakanmu a haɗe addini iri ɗaya akwai abin da ya fi wannan sannan akwai arzikin da ya fi a ce kana zaune kana bin addinin da santsi bai ɗauke ka ba kana kan daidai in ka baro garin ku ka ji jim kaɗan kamar minti ɗaya ka ji ana cewa arzikin da ya kai wannan arziki ya tabbata yi a ciki muke a kuma tsakiya muke to muna yi wa Allah godiya alfarman manzon Allah jama'a sai ku gode wa shugaba mu jinjina wa shugaba ba wani arziki da ba mu samu ba Allah mun gode Allah ka saka wa annabi da alkhairi Allah ka saka wa annabi da abin da ya dace da shi wa anna alkhaira ma badala baya canzuwa hannunsa alkhairi yana nan ba a karban alkhairi a miƙa wa wani daga baya miƙa annabi kun san ma badala ya dawo to abin da yake nufi ludayi ku zabura a ƙwariya ku goma ku kewaya idan an sa nono da kilbi ya yi digib kaman kun je kasuwan shanu rana ya dace ka ya dace ka nan ga balangu kaman na dubu biyar ka saya mutane sun kewaye tun kun sa luda yi daya in mutum ya dauka kafin ya zo bakin ka ranka yana daɗi to yi annabi ba a masa haka ya arzikin a hannunsa yake ba a canja a ba wani daga baya a bashi eh ba a canja shi kullun yana gunsa ba zai yi a yi karba karba ba yau wannan yayi arziki yana hannun wannan gobe yana hannun wannan jibi yana hannun wannan gata yana hannun annaba ba zai yi ba arzikin dindindin abunsa duk wanda ka gani da arzikin to albarkacin annaba aka tsakura masa ba ka ga lokacin da a shafa aka zo ana faɗa aka ce da annaba Allah ya ce roƙe ni ya manzan Allah sai ya ubangiji me zan roƙe ka annabi nuhu kai masa arziki annabi ibrahim ka riƙe shi kalili annabi musa kana zance da shi annabi isa ruhinka ne me zan roƙa bayan ka raba ai dai abin da zan roƙa Allah ka bar shi Allah ya ce to ya rasulullahi abin da zan baka ya fi nasa duka ya ce lokacin da zan yi raban naka mai tsokan na ɓoye na ajiye maka shi su na basu nasu ya ce nakan ɓoye ma ne tukun na basu kamar za a raba kuɗi ne yadda Allah ya wa annabi sai aka nemi dunkulen zinari wanda zai kai biliyan dubu No.
kudin sa yi ne tiriliyan ɗaya mun kule ne kuma mai rai zinarin No.
sai aka ajiye gefe sai aka kawo rafa na dubu ahirin ahirin No.
aka tara mutum goma aka ce to ga rafan dubu ahirin ga na dubu hamsin ga na dubu ɗari kai kowa ya zo ya ɗauka wani ya ɗauki na dubu ɗari wani ya ɗauki na dubu hamsin wani ya ɗauki na dubu goma sai aka bar ɗan naira goma ko ahirin No.
shine aka ce to kai ne kake so aka ce to abin da ya ragu kaɗan ne ya ce akwai mai yawa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
daga nasan ma aka san musu ma to haka lamarin yake sun mayin takala No.
sannan wannan annabi namu ya cirato ila hijabul karamat annabi ya cirato zuwa hijabin karama fa kama fi anan hijabin karama annabi ya zauna sab'ata alad No.
sanatan shekara dubu bakwai wa huwa fi gayati ta'zimi yana nan a matukar girmamawa wa zikru fi kaga ambatan annabi a wannan hijabi na karama yana subhanal alimul halim subhanal alimul halim No.
fazaran sa subhana tsarkakan sarki ya tabbata al alimu sarki masani Jika.
al halimu ko mai sanyin hali shine al'alimu al'alimu don Allah yi saninsa ya kewaye da komai shi yasa wani malami ya ba da sirri daga littafin da ake kiransa da rawun riyahina kuma ya zo wannan malami ya ba da sirru a littafin rawun riyahina yana cewa duk mutumin da kunnensa wani abu ya fada ya ƙi fita abin da za ku tofa wa kunnen No.
ku ce ya halimu ya alimu ya aliyu ya azimu No.
in dai ka toba sau uku da kansa abin da ya higan zai fita No.
eh wannan shi ne aduwar abin da ya fada kunne No.
kuma idan mutum zai juya shi akan wasu bukatunsa to sai ya juya in za ka juya ka roƙi Allah da kai a bukata na alkhairi to la ilaha illallahu al halim la ilaha illallahu al alim la ilaha illallahu al aliyu la ilaha illallahu al azim No.
to wannan sai ku rike shi sirri wanda yake da wani bukata mai nauyi No.
yadda ya sawwaka sai kai kayanka babu adadi to annabi a wannan hijabi ga yadda ya zauna shekara dubu bakwai yana gaya Allah wannan kirari yana gaya masa cewa subhanal alimil halim wa bi anan ne in ka shafalu Allah ya yaye masa man sa yujadu min al kalaiki na wanda za a samar dangane da halittu ala ikitilazi ajsanihim bisa ga sabanin wato jinsi jinsinsu da Qur'ani yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakar wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqiyakum anan Allah ya nuna masa a wannan shekara dubu bakwai da ya zauna No.
gaba ɗaya Allah ya nuna masa ga irin halittar da zan yi sai aka nuna masa jinsin mutane ya gani ya ga jinsin mala'iku ya ga jinsin ruhane ya ga jinsin tsuntsaye jinsin kwari jinsin aljani duk abin da za a yin samfur ɗin Allah ya nuna masa ya ce ga abin da zan yi da a cikin lokacin da ake nuna masa annabi ya ce baya son kaza ba za a yi ba No.
eh, in ana nuna ma samfur ai zaɓi ake baka ko baka gane ba idan mutum ya zo ya ce ka ga samfur yanzu za a ɗinka ma riga ba ana nuna ma samfur ba in ka ce wannan nake so wanne za a yi shi za a yi to in ka ce baka son wannan za a yi to wannan damar Allah ya baiwa manzon Allah in yana so za a yi wa- wannan halittar Allah ba na so sai ya ce na shafe a dama ba dan ka gani aka yi ba Allah ya nuna masa samfur na mutane daga ciki kuma ya zaɓe mu ya ce to ina son wayannan shine aka zaɓa annabi Adamu aka bibita ya son kuwa annabi ne ya nuna yana so da baya so ba za a yi ba mu din ma da za a yi sai da aka kai hoton mu samfur din mu aka nuna wa annabi kana so ya yi maka sun yi maka ka zaɓa sai da ya yarda in ba da haka ba za a yi ba ba ma wai a yin ba kafin a yi kama sai da aka shawarce shi No.
kuma ya ga zambar kuma ya ga yayi aka nuna masa sannan aka yi bayin Allah No.
ai al'amarin fa ya girmama eh darajar manzon Allah ba abin da zamu iya ce muku to amma gahi malamin zai wage mana hi na'am
فأبصر كل ما سيفيض منه وكل مكون حقا رآه kawai zara Allah ya nuna masa da idanun zuci kullu ma sa ya minu duk abin da zai shegu abin da za a sheka yi a watsa yi a bayyana shi wa kullu muka- muka wani dukkanin taliki haƙƙan gaskiya ne ra'awa annabi ya gan shi ba wani wanda annabi bai gan shi ba ka yi babu shi sai da ya gan shi in dai taliki ne kasantacce to na sai da annabi ya gani sai da ya yarda aka yi ƙasa sai da ya yarda aka yi sama har al'ari har kursi kuma ya gani ba za ka yi ka annabi bai ganka ba a'a, sai da ya ganka aka yi ka sai da ya ga hoto kofin ka Allah ya nuna masa sannan ma aka yi ka annabi ya gan mu to kuma yanzu mun gode eh da ya gan mu din aka yi mu kuma sai muka samu dace muka dinga girmama yi mu ma yaba kyauta to kun to saboda haka ba abin da aka yi annabi bai gani ba Allah ya nuna masa abin da yake wannan sirru ne na Allah in Allah zai yi abu bai yi ba sirru ne to yi ya sa ba ka ga wannan abin ba a yi ba ai to ai gaibu ne ai gaibu ne annabi sai da Allah ya tsinkayar da annabi gaibun da nan gaba zai yi bayan nan kuma ka tsinkayar da yi gaibun da nan gaba za a yi da wanda aka yi da wanda ba a yi ba duka lokaci ɗaya ma ya gansu daga nan har tayin kiyama abin da za a yi annabi ya gani a gabansa ya gani sannan ma Allah ya yi shi yasa al'amarin ya girma eh shi yasa in aka faɗa magana ka ce Allahu wa rasuluhu A- to abinda tun ba yi ka ba an nuna maka kai ne za ka faɗa abinda tun ba yi Jibrilu ba ya ga Jibrilu tun ba yi Mika'ilu ba ya ga Mika'ilu tun ba yi Isra'ilu ba ya ga Isra'ilu tun ba yi Azra'ilu ba ya ga Azra'ilu duk ya gansu tun ba yi sama ba ya ga sama tun ba yi ƙasa ba ya ga ƙasa tun ba yi lahira ba ya ga lahira tun ba yi alƙalami ba ya ga alƙalami tun ba yi allo ba ya ga allo ya ga magariya ya ga ya ga magariya tikewa ya ga hijabai ya ga kursiyu da alfarhi duk ya riga ya gansu a ko na abu bako babu ai manzon Allah Allah ya masa komai saboda haka duk abin da zaka faɗa ma haƙƙin annabi takaitawa zaka yi da al'amarin annabi ba wanda ya sani sai Allah ya ce ce la ya arabin ya hakikatun gairu rabbi to kaji duk abin da zai Allah ya nuna masa sun bayin takala sannan wannan annabi namu Allah ya tiratar da shi ila hijabal manzila manzan Allah ya je hijabal manzila hijabi ne na matsayi fa kama fi shi anan manzan Allah ya zauna sai ta ta'ala ban sanatin ya zauna shekara dubu shida dubu hida wa kana zikiruhu fi hadha al-maqam al-jasim a wannan matsayi mai girma manzon Allah ya zauna a wannan guri ga irin addu'a da ya dinga yi ga irin jinjina wa yi wa Allah subhana zil mulki al-azim subhana zil mulki al-azim haka annabi yana faɗa sai da ya je shekara dubu shida ko dubu shida to wa fi hazal hijab a wannan hijabin ne ta haƙaƙa aka tabbatar masa da bil khilafatul kubra babban halifanci eh amma ba za ku gane ba sai an muku hannunku mai ƙarfi eh ko hannunka mai kwakiri ko a ce maka hannunka mai sanda eh dan lokacin da Allah ya ce qalu subhanaka eh la ilma lana illa ma aba je can baya bai ke ce Allah madaukakin sarki ne ne farkon aya yake cewa eh, eh, inna la eh, can lazma bayan da ya kadan rabana ne ai kaso sa'ilun fil arabi kalifa kun san kalifan to shine إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسرق الدماء ونحن نسبه بحمدك نقدس لك تعالى يتي قال إني أعلم ما لا تعلمون كنت إني أعلم على سر شيني Allah ya ce a matsayin shawara ya kirawo su kuna zan ajiye halifa suka yi ta maganganu Allah ya ce kai ku kiyaye kanku kudin ku bari eh ayi abin da muka yi niyya eh dan wannan wanda za a halice ya jikinsa annabi zai bayyana iman a jikinsa annabi zai bayyana ai duk darajar da annabi Adamu ya samu alfarman annabi ne ba ka ga kansa mun jaye ne har karkarin sa har sabe cikin sa mun jaye tsakanin cinyoyin sa dal ai duk darajar da ya samu alfa wannan sujadan da kaga an yi wallahi annabi aka gayar a zahiri ne adamu a badani hasken annabi mala'ikun suka yi wa sujada to al'amarin ya girmama yanzu abin da zai baka mamaki ka duba da ka gani fa la tasjudu li shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna amma Allah yace fasajadu wancan din la tasjudu ne nan kuma fasajadu ne ina bambanci ne la tasjudu ba cewa kai in yi nayin ba in yi nayin maganar malaman tafsiri ne la tasjudu li shamsi wala lil qamari nan kuma aka ce fasajadu li adam kun sujada ga annabi adam fasajada da mala'ikatu kulluhum ajma'in wanda ya ki girmama annabi adam dan sunansa dan wuta illa iblisa abe wasa gabar wa kana min al-kafirina to anan ne da muka yi haka muka yi haka an dauka kwana za mu yi da muka yi haka muka yi haka sai muka zubar da su muka tafi eh mun tafi ai haka haka yi da haka yi haka aka yi haka eh kamar za haka da haka yi haka kuma sai muka sha kwana sai muka tafi a to sun ce ba za su girmama annabi ba yikenan illa a dai wasu gabar wa kana ni da alkabirin mun zubar da su mun sha kwana mun tafi duk wanda ya girmama annabi wa kana min alkabirina ka daina jin tsoron komai ka faɗa haka ga annabi adamu ma Allah ya ce a dan girmama ya anki an zama kafiri ina wanda yake girmama annabi har kana cewa ai hirka ne waye gaya ma annabi adamu baka ga an gaida shi in ka manta baka ga lokacin da annabi yaquba annabin Allah ne zai ga birnin misra haka ce wa qala dukulul misra insha Allah aminina wa rafa'ahu wa alal ari wa karulahu sujjadan nan da kaki da ita ce wa karrulahu sujjada annabi annabi yaqub da gaban annabi yusuf saka zunku ya suka yi masa ban girma an ce ka girman mutum an ce ka zunku ya ka ce mana wani wani hirka ne to an gaya ma me ka sani a nan na cewa hirka ne girmamawa wajibi ne ba ka ga annabin ya zauna sahabban kullum a sujudan suke in dai annabi ya zauna duk sahabi haka ne haka ba mai daga kai in baka sani ba ka je ka duba buhari daga nan mu tura ka ka je ka duba abu dauda nisa'i ibn maja nisa'i ibn maja ka duba muwadda ka duba ma'ajamal kabiri ma'ajamal ausa da ma'ajamal sagiri za ka ga sahabai suna girmama
sallallahu alaihi wasallam to mu ba mu san inda ka koyo rahin girmamawar ba babu shi in annabi yana zaune ba sahabin da ya yi sai da kai kowa kansa a ƙar ba ka ji in ka zo gaban mutum sai ka ce kai na a ƙar ai daga nan aka koya yi kai na a ƙar haka suke zunkuyawa gaban shi to kai ka ce ba za ka zunkuya ba ai addini bai yi ba in ba a girmama annabi ba wa za ka girmama wa za ka girmama duk mutumin da Allah ya jefa masa kin girmama annabi a zuciyarsa Allah ka kawo Qur'ani zan rantsa dan wuta ne in kaga bai ga wuta ba tuba yayi tuba yayi an ce ka girmama annabi salata annabi goma sai ga kana mutum yana tawa yana yana wani ciccije baki hiya dole ba zai wa annabi salati ba to ba za ka yi annabi salati ba to me ka ragar ba ka da amfani yayi a girmama manzon Allah eh an ce fatiha da salatul fatiha daga hannu a karba yadda kowa yake karba ka daina zama an barka akan kwana kuma an ce da kai a girmama annaba ka girmama eh in kai haka kanka ka ƙara ba wani ka ƙara ba amma ka ce ni ba zan sun kuya gaya da wani ba to to bauta kala nawa ne ibadan kala nawa ne a wannan tsayuwan da kai in dai ta wannan layin zamu bi tsayuwar ta kan shirka ce ka gaya mana abin da baka zai tsayuwar shirka ce in an ce Allahu akbar sun kuya ake hakan da kai hakan ma bautan Allah ne shirka ne a to alfarmar in ka ce a zaune za ka gayar zaman ma hirka ne yan bumbuta nan ta yi a sunku yake zama a sai ya to a sallan ake ta yi hakan da kai daram din ma bautan Allah ne wai wai ba a zunkuya wani sai Allah to ba a tsaya wani sai Allah mu buga da kai ba a zauna wa kowa sai Allah ya za ka yi kaji wanda bai san abu ba kurin ka zo kana nan kakakaka duk an bi su an sani kurin ka zo jirgi ya kusan tayi ka zo mu tafi mu girmama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutum alfarman manzo Allah mun gode ma wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ya asara a lahira zai yi nadama zai yi nadama muna gonan shugaba a gonansa muke ko muna cikin gonar in mun ga abin da yana namu ci wani danye ne wai ko danyen kake so ga danye ga nunan ne ga yana bare kuma yana zuba a kar abin da kake so shi zaka ci duk wanda yake gonar manzon Allah ya tsira Allah mun gode maka duk wanda Allah ya jefa musu irin wannan mugun aqidan Allah ya shirye su Allah ya shirye su a duniya zuciyanka ya kwabaka ka ce ba wanda zaka ki zaka girmama sai ka ki girmamawa sai annabi ai bala'i ya kai bala'i duk mutumin da baya girmama annabi billahi lalli gwara kafiri da shi gwara kafiri eh to ai wanda baya girmama annabi yana sallah munafiki ne innal munafiqina bid darakil asfali minan nari al munafiquna wal munafiqati baru ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiruna aydihim nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun wannan munafurci ana maganan annabi ka ki girmama sai wani gwamna ya zo sai ka gani yana ja ranka ya dai ranka ya dai to ƙarya za ka mana kana ta sun ya masa ina ruwanka ga ka ki wannan kayi wancan kuma ga ba a banza duk mutanen da wallahi duk mutumin da gobe ya ce baya girmama annabi a guri ku za a kama shi in Allah ya yarda ka je sakatariya ka gan shi an ba gan ba ka gan a gidan gwamnati in ba gan a gidan gwamnati ba ka gan a gurin sarki in ba ganye ba ka ganye a ƙarƙashin wani mai kuɗi yana ƙanƙar da kan da ya ce ba zai ba ya yi wa mutum kuma wanda yi wa ɗan a banza ga abin da in kai lada za ka yi duk mutumin da ya girmama manzan Allah Allah ne zai daga darajar ka Allah ne fa ya ce mu girmama shi eh wato aziru wato waqiru duk wanda ya girmama Allah a manzan Allah wallahi ya saba wa Allah Allah ya ce ku girmama yi kusan matsayinsa ba ka ga soja idan ya ga babbansa sai ya kane namu fa ya sata fa wallahi ba nasu bane namu ne duk lokacin da soja ya babbansa ya yake yi yana haka yi to hakan ne kuna muhammadar ra to wannan namun ya sata ba ga yana daga hannu wayo yake haka yake so yayi idan dan siyasa yana ficewa ya suke kuke cewa sai kai to ba ma faɗa sai dai mu ce
sallallahu alaihi wasallam in yana ficewa cewa zai yan gari kaza suna son sa sun daga masa ne sun daga masa hannu to mu ga inda muke daga hannu in baka yi yaren masallaci ba kai na kasuwa daga an gani in dai dan siyasa ya doyi gari za ga ana daga hannu wannan fa sirrin ne fa soja za ga ya kane wa shugabansa ya yi shiru kuma ya tsara ya tsara wannan abin da ya kamata mu yi wa manzon Allah mutane sun dauka kuna wasa in baka kame wa annabi ba ya sabai wallahi idan ka kama suna annabi sai sun kame eh mutum sai sun kame in ana kiran sallah fa idan an zo ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasul wallahi akwai kasar da idan ka je kurin za ga mutum ya sunkuya ya yi shiru ya tsaya an kama suna annabi durƙusa zai shiru saboda kurin gani yake kamar annabin yana gurin ana annabi sai ga an nutsu an tsaya imana to amma mutum yana tada sallah yana iqama mu ba mu san kai wani irin musulmi bane wallahi wallahi ni ban sani ban san ma irin wannan musulunci bane ah to banda haka ka ce ba za ka girmama yi ba a kiran sallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a iqama ka faɗa a tahiyya ka faɗa kuma an ce ka girmama ka ki to me yasa kake wannan din ai sai ka cire sunayen duka a guraren in baka so za ka kama sunansa kuma idan mutum ya zo yana ma kororo yana yi malami ne sai ka ce kai ne ka karanta sai ce ya zan kira'a to sai ka ce qur'ani baban ka aka sauke wa tun ba haka ba ka san kira'a qur'anin wa aka sauke wa an sauke wa to sannan ko mutum yana ce ma a kawo hadisi a kawo hadisi zancen wane ne ne za hadisin nan zancen wane ne duk abin da mutum zai gaya ma ce ma zai yi kawo ƙur'ani da hadisi kuma amma ya rena mai ƙur'ani da hadisi a nan akwai hankali babu hankali in dai ba ka so kurin kar ka ce a kawo ƙur'ani sai ka bar ƙur'ani kwata-kwata sai ka bar hadisi kwata-kwata ka nemi wani abin daban in ba zai yoyi ba to ku koma ka girmama manzon Allah to muna jinjina muku ne kar ku daina bari har kuna kuna kuna karaya ku daina zama ragwaye kurin za ku so annabi ba munafurci a so annabi sak eh gurguzun masoya manzon Allah suna nan ka daina bari wani yana bata ma rai yana menene kurin wahala yake sha eh hausa suka ce kura ma ya san gidan ya zo nan alfarmar rasulullah kabura
kai da kake gidan mai babban sanda ina ruwanka mu wa Allah godiya darajar manzon Allah yayi nisa al'amarin babba ne to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne aka tabbatar masa da kilafatul kubra an maulahu ga ubangijinsa fi irin mumlikatihi daga dukkanin masarauta masarauta a nan Allah ya bai wa annaba halifanci babba kun fahimci abin da yake nufi ko halifanci a masarauta shi Allah sarki ne madawwami amma ba a fili ba na boye ba da shamakin buya ba duk inda masarautan Allah yake annaba ne mai hukunci a gurin duk masarautar ta Allah annabi ne haliba mai mai hukunci a gurin idan ka je karkayin al'ari mala'ikun suna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wanda yasa suke yi annabi ne anan yace su tsaya sai su tsaya in yace su yi sai su yi idan ka je karkayin kursiyu idan mala'iku suna jinjina wa Allah annabi ne limamin da ya sa suke wannan idan ka je magaryan cikewa mala'iku suna gunji na tasbihi annabi ne limamin da ya nada su suke a wannan gurin idan ka je bayan dutsen kaf ya kamata mu duba muku littafin da yake bayani a bayan dutsen kaf duniya dubu arba'in ne da za ka jefa allura wallahi ba abin da zai faɗi dan bulukiya ya je gurin Allah ya kai bulukiya wannan guri yana zuwa mala'ikun nan da ya je kurin ba abin da suke faɗa sai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulukiya sai ya kama musu sunan annabi Adamu suka ce mu ba mu san Adamu ba ya ce kun san shaidan ya ce mu ba mu san ma la ya halitti shaidan ba kun san wuta suka ce mu ba mu san wuta ba kun san aljanna suka ce mu ba mu santa ba to me kuke a nan yace mu Allah ya yi mu a nan mu ba mu san komai ba a nan ba mu da aiki sai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda muka gani suka ce annabi ne kurin ba mu da zikiri zai kama sunansa haka suka gaya bulukiya ya ce to aini al'umman annabi ne bulukiya suka ce kai ka zan annabi daga nan suka yi masa goma ta arziki suka ce to duk hailalan nan da muke a nan idan mun yi Allah dunkule ladan yake ya kai wa masu wuridin la ilaha illallah Allah ya dunkule ya kawo mana ba laifi muka faɗa ba mu ake kawo mu ake kawo wannan hailalan da muke mu ake kawo ladan muna hailala da niyan duk musulmin duniya tun daga ta duniya zuwa tayin kiyama in dai al'umman annabi ne da su to burinmu wallahi so muke a dalilin hailalan Allah ya sahi aljanna kuma daga yau da nake muku magana har tayin kiyama in dai Allah ya an an halaccin musulmi al'umman annabi to wannan hailalan da muka yi daga nan har tayi kiyama su ma mun musu fidawo da wanda aka haifa da wanda ba haifa ba kuma wannan hailala da muke duk musulmin da yake cikin kunci al'umman annabi to zo muke Allah ya fidda yi ba tare da ya san mu ne sila ba kuma duk al'umman annabi burin mu Allah ya musu maslaha Allah ya yi wa al'umman annabi kunci Allah ya ji kan al'umman annabi to ku zama gurguzun masu hailala bayan mun gama karatun mu na maulidi to nan da zamu yi mu yi gangamin hailala yanzu muna miliyan ɗari uku da miliyan goma ko sha biyar ne mu dage ku zo mu haɗu ka tara ma'ayan garinku da 'yan garinmu da 'yan karkaranku mu zo rana ɗaya mu wuni la ilaha illallahu rana ɗaya ku zo mu taru mu yi kamar miliyan ɗari mu haɗa da wancan mu yi wa al'umman annabi ga duniya ba haka yake ba duk zaman da kuka ga muna yi albarkacin bayan Allah muke ci su suka yi mana addu'a to mu ma mu yi daga nan har tayin kiyama a ce gayi mun taimaki al'umman annabi so muke al'umman annabi su ji daɗi ta sanadiyar mu to wannan addu'a mun zo ku ma ku zama kamar mu da akwai da babu mu taru mu yi wata rana za a sha mamaki wata ran bayan kun bar duniya mun bar duniya wannan addu'ar da muka yi muka yi wa al'umman annabi to za ku ji sai kun ga zama abin tarihi yi mana za a bada tarihi ayo za a bada tarihi ba a bada na malami daya da almajiransa a ce Allah ya ji kansu mala abba da almajiransa haka za a gaya mana da almajiransa sun taimaki addini sun taimaka wa al'ummar sai ku zama kuna cikin tarihi akwai abin da ya wannan ba duk tarihi mu in Allah ya yarda sai dai a faɗa alkhairi eh sai a faɗa alkhairi wannan bai haka daraja ba ka je wani garin da ba san mu ba ka faɗi labari alkhairi za ka ji muna wa al'umman annabi addu'a muna nema al'umman annabi mafita muna zo duk musulmin duniya Allah ya haɗa kansu muna zo duk wanda ya mutu ya ga aljanna to babu wani laifi sai dai wanda ya kangare ko wanda bai fahimce mu ba to saboda haka mu matsa wancan hailalan da suke yi ba in sun yi ladan mu ma namu ne to mu ma mu bar wani abu a baya wanda al'umma za su amfana har zuwa ga tashi kiyama to annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka sani a masarautan Allah annabi ne halifa eh shine halifa a masarautan Allah kamar yadda Shehu Haruhi ya faɗa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على من جعلته سببا لانشقاق أسرارك لجبروتيتي وانزلجه أنوارك الرحمانية فصار نائبا عن الهدرة الربانية وكليفة أسرارك الذاتية وهو يا قدة أهدية ذاتك السمديات وعين مظهر صفاتك الأزليات فبك منك صار حجابا عنك وسرا من أسرار غيبك وجبت به عن كثير من كلك وهو الكنز المدلسم والبحر الذاكر المدمدم ما wane mutum Allah ya bace sai kallo mu yi wa Allah godiya to annabi duk a masarautar Allah yi ne halifa eh ko a sama ko a ƙasa ko a ina yi ne yasa duk lokacin da annabi yake zaune gaba ɗaya abin da yake gudanarwa a fadan Allah wanda suke gurin suna nan gurin yi annabi duk inda yake zaune nan ne bila nan ne bila in ya zauna Jibril yana gurin Mika'il yana gurin Azrail yana gurin Izrabil yana gurin maliku yana gurin sannan kuma lirwani yana gurin yana zaune ce jama'a maliku ne mai jiran gidan wuta ne yake so ya gaida ni eh yace yana neman izini a gun Allah zai zo ya gaida annabi mai jiran gidan wuta ya zo gaban manzon Allah annabi yace san da zuwa yace ne ka ga yace neman tabarraki eh kar dai a manta da mu ya rasulullahi eh makiyanka nake dannawa a wutan makiyanka nake dannawa ku nake nuna musu aikinka nake ya manzon Allah annabi ya murmushi ta ta aikata shi sakar alkhairi mai jiran gidan wuta yana neman alfarma kai wannan lamari yaya yi ana haihuwan zaren da aka haife ga mu kullum lirwani ya zo annabi yana faduwa ya jinjina wa Allah kafin ya daga kai ga